اللهم نور بعلمك قلبي واستعمل بداعتك فتني وخلص من الفتن سري واشغل بالاعتبار فكري وكيني سرا وساوس الشيطان وأجرني منه يا رحمن حتى لا يكون له علي سلطان ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار رب زدني علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سورة الانفطار مكية وهي تسع عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم ذا السماء انفطرت آه wannan sura an ambace ta da mai keke cewa ainihin ‘yar makka ne ayoyinta aya ashirin da tara goma sha tara tana fara da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai idan sama'un faqarat Allah ya ce yayin da sama ta kekkece wato wannan sama yayin da ta ainihin kekkece ta kubuɗe in ji Allah
وإذا الكواكب انتثرت وإذا الكواكب انتثرت yayin da ainihin tauraro su ma sun bar inda suke sun farfado in ji Allah.
وإذا البحار فجرت Wai zala biharun fujirar yayin da koguna ainihin ta cika ainihin har ruwan daɗi da ruwa mara daɗi sun haɗu sun cakudu sun cika ainihin kogi har ya kai kogin yana ambaliya da wuta yayin da kun ga wannan to maganar kiyama ta yi talo kenan
وإذا القبور بعثرت wai zar kuburun busirat yayin da kaburbura busirat an juyar da ainihin abin da ke ciki wato an fiffitar da abin da ainihin na cikin kaburbura su ne matattu علمت نفس ما قدمت وأخرت aliman nafsu ma qaddamar wa akharat yayin da ainihin a mutum aliman nafsu rai za ta san ma qaddamat abinda ta gabatar da shi na alkhairi wa akharat da abinda bata yi ba na ainihin alkhairi a wannan ranan rai za ta sani يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا كي متون جي الله ما غرك ميكي رودar da kai ji Allah ma garraka bi rabbika me ke rudar da kai akan ubangijinka a alkarim mai karamcin nan Allah me yake me yake rudar da kai ya kai dan adam mutum
الذي خلقك فسويك فعدلك allazi khalaqaka fasawwaka fa'addalan shi ubangijin nan fa shine khalaqaka ya halice ka fa'addalaka ya daidaita ka ka duba yadda Allah ya yi ka dan adam ka duba Allah ya ce shine ya zauna ya kera ka fa ba ainihin wani mutum ne ya kera ka ba shine khalaqaka fa'addalaka ya kera ka ya halice ka kuma ya daidaita ka ka duba kafan nan yadda ka fitar da shi wanda bai fi wani tsawo ba idan ka tsaya zan ga kai daidai ka duba hannun nan ka duba su ba wanda ya fi wani tsawo da yi a ce wannan kamu uku ne wannan kamu ɗaya ai bai yi daidai ba ko a ce kunnin nan wannan dogo ne wannan gajere sai ga baka yi kyau ba ko hancin da an bude muka nan wannan ya ya sama wannan ya kasa ba zai daɗi ba ba zai muka kyau ba to Allah ya ce allazi shine sarkin da khalaqaka ya halice ga fa'addalaka kuma ya daidaita ainihin halittarka.
في أي صورة ما شاء ركبك Fi ayi suratin cikin wannan sura da kake gaifa, cikin wannan ainihin sura, ma sha'a yadda yake yadda ya so kenan. Rattaba ya ainihin yi ka ainihin ya sassanya muka kafa ya sa muka hannu ya ainihin ah, daidaita muka ko'ina ya sa hannu ya sa wannan hannu ka duba ainihin gabobinka. ya maka kowanne kana iya juya shi yanzu da za a bar hannun nan haka baka iya juya shi ba ba zai maka daɗi ba a ce kamar nan ba za ka iya tankure shi ba yana tsaye dal haka ba zai maka daɗi ba amma ka duba yadda ya so ranka baka ya ainihin mene- ya muka ainihin dabobi wannan hannun kana iya dunkula shi wannan ainihin hannun kana iya dunkula shi haka kana iya daga shi kana iya miƙe shi kana iya ju ka duba da Allah ya maka dan adam shi ne wannan ya maka gabobin gashin nan ko ina yadda zaka juya yadda zaka yi ba kaman wani ainihin halitta zan kai shi ainihin an mushi kaman ba zai iya juya ba ko da zai kwanta zai iya kwanta kawai amma ba zai iya juya kamar yadda kake jujjuya kafan nan ba
كلا بل تكذبون بالدين كلا ردوا الطاواني الله يكيه بل تكذبون الله بل تكذبون بالدين Allah ya ce suna ƙaryata ranar sakamako a addinu a nan ranar kiyama shi yasa an ma ainihin kiyama da sunaye daban-daban zaka ji Allah ya ce dinu ranar da ainihin addinin musulunci in ba ka zo da musulunci ba in ka zo da wani addini ba musulunci ba Allah ya ce ba zai karba maka ba wa man yabtaji ghayra al-islam dinan ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل.
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من duk wanda ya الخاسرين je lahira ba da musulunci ba Allah ya ce ba zai karba mishi ba kuma a lahiran tababbe ne ya yi hasaran wannan ainihin addini da ya yi duk wanda kaga suna yin ainihin wayansu addinai su yi ta yi ba yahude ko nasaranci ko kiristanci ko mene aikin banza da yake yana ya tafi lahira asara ne zai yi saboda haka Allah ya ce sun karyata ranar ainihin sakamako da addinin da Allah ya tura manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma sun karyata ainihin ranar da ainihin annabin su ya zo ya yi musu maganan ainihin addini domin ba wani ainihin annabin da ba tura shi da hukunci ba ba tura shi da shari'a ba ba tura shi a gurin al'ummar sa da ibadan da zai ma Allah ba kowane annabi da irin sallah da irin zakkar shi ba wani annabin da ya zo kawai ya isar da sakon Allah ba sallah ba zakka ba azumi ba shi kowane irin nashi ne ashe yasa ga Allah ce kutiba alaikumus siyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم Ai kaga تتقون Allah ce ya rubuta mana azumin nan, ya wajabta mana shi. Kamar da ya wajabta ma waɗanda suke kafin mu, kaga washe wanda suke kafin mu akwai azumin da suke yi. Sai dai irin namun nan Ramadana ba shi ɗaya kwatan nan ba irin nasu ba ne. Irin nasu kuma yadda aka wajabta musu yana nan sun- sun yi ainihin nasu wanda ainihin sun ba da gaskiya da annabawansu. To shi ne Allah ya ce kalla Allah na ainihin tsawa ne bal tukadzibuna biddi sun karyata ranar sakamako shi da ranar lahira وإن عليكم wa لحافظين inna alaikum lahafizi Allah ya ce akwai masu kiyayewa ba tare da ku kowane wannan yana da ainihin ainihin masu kiyaye shi akwai ainihin rakibu a nan akwai rakibu a nan zan kai aiki mai kyau wannan ya rubuta in ka yi ɗaya rubuta maka goma har zuwa ɗari bakwai har ba iyaka amma wannan in ka yi ɗaya mummuna sai ya tambaye wannan tukun kafin a yanin ya rubuta zai ce a baka sa'a awa ɗaya ko za ka tuba zan ka tuba ta shafe wannan laifin da ka yi amma idan an kai awa ɗaya ba kai wani aiki mai kyau a bayan mummunan ba sai a rubuta maka kwaya ɗaya to Allah ya ce akwai waɗannan ainihin mala'iku suna nan masu kiyaye mu suna kiyaye aikin mu suna kiyaye mu ma suna tafiya a gaba da bayan mu suna ainihin rike da mu duk wani abin da kake yi akwai mala'ika a gabanka akwai mala'ika a bayanka akwai shi a dama akwai shi a hagu yanzu wanda sun yi aikin rana sun tafi masu aikin dare nan kuma sun zo yanzu zaman da muka yi nan da mun zo mun buɗe wannan ainihin a farfajiyar nan akan za mu karanta ƙur'ani suna nan sun sauko suna kewaye da mu a nan mala'iku suna nan suna kewaye da mu har mu gama wannan zama idan mun gama mun tashi su mara su tashi za su je wurin Allah Allah zai tambaye su ina kuka fito ai mun fita wuri kaza yaya kuka riskar mun sami bayan ka sun ce wayo suna karanta me littafin ka to me kuka ji suna kwaɗayi ce wallahi suna kwaɗayin aljanna idan an nuna musu aljanna ba su kai kwaɗayin su zai yi tsanani me suke neman tsari ta suna neman tsari da wuta to yaya ne idan an nuna musu wutan sai kai gudun su da karin su zai zai tsanani to me kuka ji sun ce suna neman sa gaskiya suna so gafaranka abinda suna so kenan su yi to ku shaida mala'iku ni na gafarta musu to daga duk wanda yana nan idan ainihin mun tashi zai koma ne magafuran saboda ai qur'ani ne ake karantawa saboda haka Allah ce suna nan masu ciyayewa mala'iku
kiraman katibi masu rubuta ne masu rubutu ne kiraman masu rubutu ne a kiraman manya ne su wayannan ainihin mala'iku katibina suna rubuta duk abin da ainihin mun aikata manya ne Allah ya yi su wayannan mala'iku ya'lamuna ma taf'alu ya'lamuna ma taf'alu sun san abin da duk kuna aikata ba duk abin da kuna aikata a gaban su ne a idanunsu shi yasa an ce mala'iku ainihin suna tare da shaidanu suna tare da kowane da ainihin shaidanin sanda yana tare da shi kamar yadda mala'iku suna tare da mu shaidanu ma suna nan suna tare da mu don shaidan shi ma ya zuba gayyen shi idan a ka bi Allah shi kuma shaidan sai nuna muka ga hanyar da ba na Allah ba shi yasa an ce shaidanun muminai in ka duba wani lokaci a cikin tarihi shaidanun mummune suna sha wahala ne amma na kafirai ne in ka gan su zai gan su mulmul abin su amma na mummune zai gan su sun rama suna cikin wahala saboda ana ba su wahala dole na ka ce a uzu billahi min shaitan da rajin to yanzu shaitan na yana da kai zai buru sai ya je bangon ainihin yamma na tukuri sake dawo idan ka ce bismillahir rahmanir rahim sai ka ce gudu sai ya je bangon yamma nan tukun sake dawo idan ka tashi daga ce Allahu akbar sai ya gudu haka shi yasa an ce su na mu'minai suna sha wahala zaka ga su sun lalace amma na mu'minai na kafirai zaka su mulmul saboda ba wani abin da suna nema na tsare su abin da suna gaya musu su yi shi suna yi to Allah ya ce kiraman katibin waɗannan masu girma ne kuma masu rubuta abin da duk muna aikata ya lamu na ma taf'alu suna sane da abin da muke aikatawa in ji Allah inna labarara lafi na'im inna labarara lafi na'im lalai mutanen kirki suna cikin ni'ima Allah ya samu a cikin su wa inna al-fujjara lafi jahim lalai mutanen banza suna cikin wutan jahim Allah ya kiyaye mu
yaslawnaha yawma yanzu din launaha yau maddin za su shiga wannan ainihin gidajen nan guda biyu a labarara za su shiga ainihin gidan ni'ima su ma fujjar za su shiga ainihin wuta a wani rana ne a ranar kiyama ranar da ainihin ana maganar sakamakon nan wa inal fujjar la fi jahi yaslawnaha yau maddin su wa'annan masu shiga wutar nan za su shiga a ranar ainihin sakamako ranar kiyama za a gaya musu fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'id ainihin ɗan ‘yan aljanna ce ga hanyanku, kuma ‘yan wuta ga hanyanku, saboda haka hisabi kenan. A malamai suka ce, tun da Allah ya ce farikun fil jannati, farikun fil sa'id, ba an gama hisabi ba. Kuma mun karanta, hadisi ya tabbatar da cewa tun daga ranar da za a ƙera ka a ciki ko za a ƙera ta a ciki, mala'ika zai zo, zai rubuta arzikin mutum da rayuwar da za ka yi da abin da duk mutum zai yi a duniya sana'ar da za a yi duk za a rubuta sa'annan kuma zai tambayi Allah shi wannan da ainihin ka halittar nan ko wannan nan da za a halittar da nan yar aljanna ne ko yar wuta a wurin ne za a ce Allah ya ce yar wuta ne ko ya ce dan wuta ne ko ya ce dan aljanna ne ko ya ce dan wuta ne a wurin za a rubuta sa'idun aw shaqiyun kaga kowa an fita da shi shi yasa ka duba hadisi yana cewa idan dan aljanna ne zaga yana aiki irin aikin yan wuta har ya rige tsakanin shi da ya shiga wutan bai rige zira'i ba facebook alaihi kitabu mastalis wancan littafin zai dawo fa ya amalu bi amali ahli janna zaga ya dawo ce oh dama mutumin nan mutumin banza ne amma gashi ya dawo kuma ya zama mutumin kirki ana sallah ana komi da shi yana mutu sai shiga aljanna idan kuma dan ainihin wuta ne zan shi na aiki irin na aljanna idan ya rike lokacin da zai shiga aljannan kuma ashe mastalis na shi da aka rubuta ba dan aljanna ne ba dan wuta ne sai shi ma zai ga ya dawo yana aiki irin yan wuta yana mutu ta kai shi wuta to kaga ai hisabi an yi shi ko to Allah ya ce zai taro daga cikin taron da za a yi a filin kiyama akwai sirri da yawa a ciki akwai kuma abubuwa masu abubuwa da yawa wanda an tara kiyama daga ciki akwai sanyin mutanen banza a cikin filin daga ciki Allah yana so ya nuna girman manzon Allah ne wanda bai san annabi ba wanda bai taba yana jin labarinsa wanda bai gan shi ba wanda ma bai samu labarin shi ba wanda bai gan shi ba wanda bai taba ji labarin shi ba zai gan shi kuma zai ga ai zai ji labarin shawar ai kaga tun daga farkon halitta idan ka je suratul ali imrana saka ji Allah yana faɗa lokacin da ya karbi alƙawari a gurin annabawa ni Allah ya ce wa iza kaza wa idza qala Allahu mithaqan nabiyina lama atainakum min kitab lama atainakum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum ثم جاءكم رسول بما لا تهوي أنفسكم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين
ta gajiyar da kowa Allah ya tafi lokacin da ya karbi alkawari a wurin annabawa a wannan abin da ainihin ba a duniya ba ne kuma ba a sama ba ne a cikin alima arwahi ne Allah ya karɓa alƙawari a gurin annabawa ya ce zan aike ku zan yi duniya kuma zan tura ku zan yi al'umma amma ga alƙawari a za ku yi za ku rika mun wannan alƙawari zan tura ku amma ga shugaban ku annabi Muhammad za ku ba da gaskiya da shi za ku yi imani da shi kuma za ku taimake shi sanda duk annabawa suka ce eh a gaban Allah Allah ya ce to a yi shaida ku shaida ni ma ina tare da ku cikin wannan shaida kaga wannan abu ne an yi a gaban Allah to daga ciki shine duk wani annabin da ya zo tun daga annabi Adamu alaihi salam har zuwa kan annabi Isa ba ainihin annabin da bai gaya wa mutane shi annabi Muhammadu na zuwa ba kuma a shirye ne suna jira da annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayyana lokacin da annabi Nuhu ya bayyana to annabi Nuhu ba zai zamanto manzo ba zai zamanto tabi'i ne ne bi kuma shi shi ma zai fito haka haka kuma da annabi Salihu alaihi salam yana isar da sako manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayyana annabi Salihu ba annabi bane zai zamanto mabiyi haka zuwa har zuwa kan annabi Isa malamai suka yi magana suka ce annabi isa annabi musa alaihi salam yana magana da allah lokacin da suna magana da allah da ya tambaya wa'insu abubuwa sai an ce mishi wannan darajar na mutanen al'ayin annabi muhammadu sanda ya tambaya abu guda saba'in da uku sai ya ce mishi wannan abu na al'umma annabi muhammadu sai ya ce kai wannan al'umma tana da girma allah ba ka kunce mini annabta na ka sa ni a ƙarƙashin wannan ainihin annabi ba annabi muhammadu ne ma zaman tun mabiyi sai Allah ya ce khudh ma adaituka wa kun min shakir annabi Musa ka rike abin da na baka ina zance da kai ka gode ma Allah to wanda ya roki Allah cewa shi manzo ne ya isa da sako amma ya ce a bar shi ya sake zauna karkashin annabi Muhammadu shi ba manzo ba annabi Isa annabi Isa ya roƙo wannan kuma annabi Isa zai dawo idan ya dawo ba manzo ne ba zai zauna a ƙarƙashin wannan littafin da muke karanta kuma zai yi hukunci da alkur'ani kuma zai bi duk inda masu cewa shi Allah ne ko ko shi dan Allah ne zai hana zai yi wannan ainihin rangadi a duniya shi ne zai kashe dujjal sannan shi kuma zai rayu daidai abin da Allah ya bashi sannan kuma zai bar duniya amma zai dawo ba manzo ba saboda haka a mu ne da wannan daraja da Allah ya bamu mutanen annabi Muhammad to kaga kowane ainihin al'umma sun ji labarin annabi mu magashi da an ba mu annabin mun ji labarin shi labarin shi ya kawo muna amma ai ba mu gan shi ko ba ba mu gan shi kuru-kuru ba sai dai wa'anda Allah ya azurta shi a yanzu Allah ya azurta su yanzu wa'ansu suna gan shi a mafarki zama annabi ya ce duk wanda ya gan shi a mafarki shi ne ya gan shi ba wai wani ne ya musultu da shi ya ce shi annabi ba shekan bai taɓa misultu da annabi zai ce maka ni manzon Allah ne a mafarki sam sam duk wanda ya yi mafarki ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam in kuwa ya yi mafarkin ya ce a mafarkin an ce mishi ga annabi Muhammadu to annabi Muhammadu ne yalle saboda annabi ya ce li anna shaytana la yatamassalu bi shaytan bai yi misalin ni yace ni annabi ne amma yana yi misali da kowa kowane abu yana yi misali ya zo maka a cikin mafarki to kaga ranar kiyama za a taru kowa sai ya zo filin tukunna a nuna annabi Muhammad kuma za a tafi wurin kowa zai gajiya shi annabi Muhammad zai ce ana laha ana laha kowa sai ya gan shi kowa kuma sai ya gode shi yasa annabi ya ce Allah ya ce a san an yaba saka rabbuka makaman Mahamuda ya tabbata Allah zai tashe ka a wannan matsayin kowa sai ya gode maka shi yasa annabi ya ce ni ne ni ne shugaban ‘ya'yan annabi Adamu, wannan ina faɗa ba alfahari ba ya ce, ni ne ainihin tutan godiya a ranar kiyama yana hannuna, kai annabi Adamu da kowa suna ƙarƙashin wannan tuta ne, na faɗi wannan ba alfahari na yi ba. Annabi ya taɓa da abin da Allah ya yi mishi, ya ce akwai ni ne mai ilimin farko da na ƙarke, na faɗa wannan ba alfahari ba. Saboda haka Allah yana cewa يعلمون يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جهيم يتلونها يوم الدين وما هم وما هم عنها بغائبين وما هم عنها بغائبين أي سوء وإن ما تؤينه شقوتنا فذا تفتابا إن سوء شقوتنا إن شاء الله وما أدراك ما يوم الدين ويسند دكي وانا رانا ساقمكو رانا قياما ثم ما أدراك ما يوم الدين sannan wa ya sanar da kai wannan rana ranar sakamako na addini saboda girman ranar ne Allah ya faɗa haka يوم لا تملك نفس لنفس شيئا yau ma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wannan ranar wata rai bata mallake ma wani rai wani abu ba ai a nan duniya idan kana da wani mutum babba idan wani abu ya dame ka zai ɗauke maka ko a wurin hukuma ko a halin rayuwa ko wani ainihin za a ci muka mutunci shi yana da ainihin matsayi zai ɗauke muka kuma zai hana amma a ranar kiyama a a yauma wannan ranar la tamliku nafsun li nafsin shay'a wata rai bata mallake ma wani rai wani abu ba ta ce a tun da kana da laifin ka yawa zo zan rige muka ko kuma a ni zan kwace ka a sai wanda Allah ya ba su daman kwace mutane a filin kiyama shine Annabi Muhammad zai fara ceto annabawa da su yi ainihin ceto alqur'ani zai yi ceto ramadana zai yi ceto bayan Allah waliyai su yi ceto ainihin masu soyayya da Allah za su yi ceto to wannan sai lokacin da Allah ya bai da izini tukuna za a samu irin wa'annan amma idan ana tsaye din nan ba wani ran da zai mallake ma wani rai wani abun ji Allah.
Walamuru yawma idin lillah.
Walamuru yawma idin lillah al'amari baki ɗaya a wannan ranar yana hannun Allah ne. Domin Allah ne ya rige ya bayyana a filin kiyama ya zo kuma ga halitta duka an zo mishi da laifi. Saboda haka Allah ya fishi a wannan ranar ba wanda zai iya ce ga abin da zai iya ya mallake shi a wannan ranar kowane cikin tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai shi ne zai je gurin Allah saboda Allah ya yi fushi ba wanda zai ce ma Allah kai haƙuri kama mutane isabi sai annabi Muhammad shi ne zai faɗi a ƙarƙashin al'arshi zai ma Allah kirari kirarin da ba taɓa ma Allah irin wannan kirarin ba Allah ya ce ai ya rasulullahi wannan ranan ka ne saboda ka ka tsaka kai na rige na huce tun da ka zo ka ce mun in yi hakuri na hakuri yanzu zan yi hisabi ba wanda zai ce ma Allah haka domin duk annabawa su bai su gaza su gaza su gaza akan haka amma annabi shine kai zai ce ma Allah ga ainihin bayinka sun zo sun zo muka da laifi yadda ka ce su zo duniya ba haka ne sun dawo muka ba kuma gashi kai fushi Allah domin Allah bai fushi irin wannan ranan fushin bai taɓa yi fushi ba kamar irin wannan ranan to tun da ya fushi wane ne zai ce ma Allah ka yi haƙuri ka yi isabi shi yasa duk wani annabi an je gurin shi ya gajiya ba zai iya tafi ba saboda a ko a duniyance idan mai gidanku ya yi fushi da in bai taɓa yin fushi ba sai wannan rana idan an ce ka je gurin a ka iya oga ba ya yi fushi je gurin shi ma akwai wahala za ka je a ku je gurin wani dai shi ne dama dama kila zai iya magana da shi ba na haka a duniya ba to haka ne lahira idan an je filin kiyama Allah ya yi fushi ba wanda zai ce ma Allah ya haƙuri duka annabawan nan kowa na tsoro in an je wurin annabi Adam ce a karar da ni kuma fushin da shi ma yayi nan ne tuna mu nawa abinda ya ce karin ya aljanna saboda haka ku je gurin annabi inni Ibrahim shine baji daji shi ma za je ki ce a kar in je yayi fushin nan shi mai tuna mun wani abu dan na ga kamar nayi za je gurin annabi Musa ke ku je gurin shi ne annabi Musa shine kalamullah shi ma zai je a kar in je yayi fushi shi ma ya tuna mun abin da nayi za je gurin annabi sai ce ai nawa ya fi na kowa wuce gurin annabi Muhammad ana tafiya gurin ya ce ana laha ana laha ana laha shi ba zai ce a'a shi ya kasa ba zai ce a'a ni ne da shi ni ne da wannan rana kuma ni ne zai iya jince ma Allah ya hakuri kuma ya hakuri kuma zai je ce ma Allah ya hakuri Allah kuma zai hakuri shi ya saka da ceton da ana ce annabi zai yi har yan wuta ma kafin a sa su a wuta sai annabi ya ce a yi hakuri a sa su a wuta tukuna kaga su mu suka wuce don annabi ai domin tsayawan ciyaman da ana yin nan sun fi so a kai su a kai su wuta ma da tsayawan da ana yi a filin kiyama to ai su mu suka wuce don annabi saboda ka ba wanda bai samu ceton annabi ba har ainihin an ce lokacin da annabi yana ceto yana ceto an ce iblis zai daga kai haka yana da kamar ko zai samu zai daga kai haka yana jin ko zai samu ina ba zai samu ba
سورة التطفيف مكية وست وثلاثون آية wannan sura to yan kasuwa masu awo magana ya zo kansu wannan ainihin sura tana ambaton ainihin awo masu rike awo masu rike ainihin ma'auni to shi ma wannan ayan makka ne yan makka ne tana da aya guda talatin tana fara da بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين a da sunan Allah mai rahama mai jin kai wailun lil mutaffifi Allah ya ce azaba wailun nan an ce wata wadi ne a jahannama shine tana da sunan wailu ita kanta jahannama tana neman tsayi da abin da ke cikin wailu ita jahannama tana ce Allah ka tsare ni da musibar da ke cikin wailu an ce wani wadi ne shi tana sunan wailu Allah ya ce lin mutaffifi ga masu rike ma'auni masu awo mutum zai zai sa ma'auni sai ga ya yanke ainihin kasan ko kuma ya tura shi haka in zai auna wa mutane kenan to Allah ya ce masu haka Allah ya ce wannan wutan nan shine za su shiga ai kaga mutane annabi shaibu alaihi salam su ma abin da ya sa Allah ya halaka da su kenan suna rike ma'auni ne kawai to amma mu al'umman nan masu daraja ne annabi ya ji irin abin da amma mutanen shaibu saboda sun rike ma'auni sun ga hadari ne kawai an yi hadari suna ce a ga guri wurin da suna samu kamar yanzu yana tsana tsananin ranar nan mutum ya samu wani inuwa ya gani mai sanyi ta bari mu je to su da sun je sun taru a gurin ashe wuta ne Allah ya sa an zuba musu kawai an kone su kaga waɗannan abin da sun ma Allah kenan kawai rige ma'auni to amma kaga mu al'ummar nan ba yi ba kasuwancin na ake yi a ko ina ana rige ma'auni to amma me yasa mu ba muna haka ba saboda annabi mu ya roƙa ya ce Allah na ji abin da kai ma mutane sha'ibu masu rige ma'aunin nan to nawa ma za su yi amma karka musu irin wannan ruwan bumababai na na wuta daga saman nan ba Allah ya ce na ji maganar ka ya rasulullah kuma ba zan musu ba amma na so ku duba ba wadaka Allah ya ce azaba ya tabbata ga masu rige ma'auni
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون wane ne su wane ne ba Allah ya ce wai lil munafiqina ba sai ya ce to ba zai na'atin su kenan sifan su allazina idza talu ala nas wa'inda in sun zo auna ma'auni a wurin mutane yastawfuna suna cika su in sun zo auna kayanka da ka zo sai da shi a wurinsu suka ainihin sun sa har da wani kare hannu haka suna yi ana ja ana yi ana ja haka suke yi in ji Allah
وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون amma wai za qaluhum a wazanuhum yuqsiruna kai Allah Allah masanin abin da ke sani ni Allah ya san bayin shi Allah ya san mu fa ciki da waje Allah ya san mu kawai abin da ana faɗan nan gashi kana kallo zahiri in ka je kasuwan kauye ko irin da nan ka je kasuwa da ana yi awo a nan a lokacin kasuwan nan har sai ka zo an samu mata sun zo daga kauye sai kana ta ja musu habo wai za qaluhum amma su waɗanda suna cikin nan idan sun zo su yi su auna maka ko kuma su sa sikeli wanda ake sa ma'auni shine a wazannu ko in su rasa muka awo na ainihin kayan da ka zo saya a hannunsu kaga Allah ya ce su in sun zo saya suna cika ko to amma su kuma in da su auna muka ko kuma su sa muka ma'auni yuksiruna saka su rige haka masu gidan mai kenan hadda masu gidan mai yanzu mutum zai sa ainihin lita saka an an an kunce ainihin ah, litar in ka zo furr a zuwa maka ko kuma an zo sa maka kaya a cikin ma'auni irin na sikeli saka sun kunce kana sa saka sikeli ya ya yi kasa sai an ranga kuɗi da yawa amma in su ne za su auna saka an an umarta ainihin sikelin da yake saboda su samu yanda suke so to Allah ya ce idza qaluhum idan sun zo ma mutane aw a wazan nuhu ko kuma su sa musu ainihin su ceri yuksiruna suna rige to su ne mai masu wailun din nan ji Allah sabofin su na kenan Allah na gaya mana
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ala yazunnu Allah ya ce saurara su masu irin wannan suna zato annabi mabuku suna ba za ta tashe su a filin kiyama ne ba
ليوم عظيم a za a tashe su inji Allah a rana mai girma inji Allah يوم يقوم الناس لرب العالمين ranar da mutane za su tashi a gaban ainihin ubangijin talibai yau mai komun nan ranar da mutane kowa zai tsaya a ainihin gaban ubangijin talibai ranar kiyama kenan كلا إن كتاب الفجار لفي سجين kalla Allah ya ce rada umurtawa kenan inna kitabal fujjari kaga littafin mutanen banza lafi sijjini yana cikin wutan sijjin karkashin kasan nan ne yana na cikin su inda za ka yi littafin su kenan وما أدراك ما kuma سجين adar ya kama sijjin wa ya sanar da kai wannan ainihin wannan wuta na sijjin ya rasulullah saboda munin shi da girman shi كتاب مرقوم Allah ya ce kitabun marqul littafi ne wanda an rige an rufa shi duk abin da kuna yi nan ba Allah ya ce kiraman katibi na ba suna nan suna rubuta yi duk lokacin da sun gama rubutu za a manna muka ne a cikin wuyan kananan kiyama an rige an kulle shi ko Allah ya ce kitabun marqum littafi ne wanda an rufa shi sai ranar kiyama tukun za a ba kowa ya bude ya karanta abin da ya yi.
ويل يومئذ Allah ya ce للمكذبين azaba na wannan ranan ya tabbata ga masu karyatawa.
الذين يكذبون بيوم الدين wane ne allazina yukallibuna bi yawmiddin wanda suna karyata ranar ainihin sakamako ranar kiyama kira ranar sakamako wanda in ka tafi da aikin ka mai kyau ka je da addinin musulunci ka yi aiki na Allah ka tsoraci Allah za ka sakamakon ka shine ranar ainihin sakamako ranar addini وما يكذب به إلا كل معتد wa أثيم ma yukazzibu bihi ba masu karyata wannan fa illa kullum mutanin sai masu shishigi a timu masu laifi sun masu karyata ranar ainihin sakamakon nan إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Za su tula alaihim ayatuna idan ana karanta musu ayoyin Qur'ani ala satirul lawwalina sahab wannan tatsun ne mutanen da ne an zo ana karanta muna suna ce wai tatsuniya ne a dariri ko mutanen da ne an zo ana karanta musu saboda suna izgiri da ainihin maganar Allah كلا برنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون kalla Allah ya ce rada tsawa kenan rana ala kulubi zuciyarsu ya rige ya daudatu ya sa ainihin tsatsa rana zuciyarsu ya yi dauda ya zamanto akwai tsatsa a ciki ta ainihin ta yi dauda shi na Allah ce rana ala kulubi zuciyar nasu ya yi datti ya zamanto gashi ya yi tsatsa a rana ala kulubi ma kanu yaksibuna ko da abinda suna aikata suna yin wannan mummuna idan ka zage wannan ka yi hasada ka yi wannan shi ne na ɗaya daga cikin zuciyar zai ga zuciyar ya lalace zuciyar ya zama baki kirin ya zama to ya yi tsatsa kenan ba ainihin Allah a ciki ba maganan Allah a ciki.
كلا إنهم مع ربهم يومئذ لمحجوبون Kalla Allah ya kira da tsawa ne a kalla innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubun su wa'annan mutane wa'anda suna karyata ranar addini din nan masu tsatsa a cikin ainihin zuciyarsu a a a wannan ranar an sha makace idanunsu ba sa ga Allah ba sa ga Allah a wannan ranar ai Allah ya ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira amma ban da wayannan kalla innahum an rabbihim su wayannan akan ubangijin akan Allah su yawma idhin a wannan ranar la mahjubuna an tsare su ba su ga Allah eh ba mutum ba mutumin kirki ba ba zai ga Allah ba amma mutanen kirki Allah ya sa mu a ciki Allah na zaune a a filin kiyama kana kallon shi yana kallon ka Allah ya sa mu a ciki Mhm.
ثم إنهم لصال sannan الجحيم kun an gama Allah ce innahum lasarul jahim za su koma wutan jahannama ne a tura su a cikin ji Allah ثم يقال هذا الذي كنتم به kuma تكذبون yuqalu hadha alladhi sannan za a gaya musu ba hadha alladhi kuntum bihi tukazzibu abinda kuna karyata ne ba da an ce ku shigan nan ba an muku ainihin zalunci ba Allah baya zalunci ku da kun karyata kun ce ba ainihin sakamako ba wuta saboda haka abinda kun karyata ne yau ku jago a ciki ku tafi ji Allah
كلا إن الأبرار لفي عليين الكلا بدأوا الطاوة جنا إن الأبرار إن الكتاب الأبرار يا شيء للتابع متعني كيكي كما لفي نعيم لفي إليين yana cikin wani can ƙarƙashin sama can sama ainihin illiyina wato guri maɗaukaki ne inda Allah zai sa a kai wannan littafin can sama kenan ji Allah illiyina wani su malaman suka ce wani aljanna ne illiyina wani su suka ce a maɗaukaki ne guri maɗaukaki ne za a je aje wannan littafin mutane kirki a ga mutanen banza an ce littafin suna ƙarƙashin wuta ko to haka kuma mutanen kirki littafin suna na can sama ne shi yasa duk aikin da ku- muna yi idan an gama su mutanen kirki da su tafi da ainihin littafin na da tara can amma ranar da mutum ya mutu in za a tafi da ran an ce in za a wuce sama mutanen sama ce wani rai ne mai wari yana zuwa musu da shin nan ba wurin zaman shi ne ba a koma da shi a ƙasa amma yanzu mutumin kirki ne sai ga ana wuce da shi ana eh, yana kamshi har mutanen sama mala'iku suna ce kai wani abu mai kamshi ne ana wuce mun da shi ne ai ran wane ne to za su bi a aje shi a inda yake madaukake kenan Allah ya ce littafin mutanen kirki yana nan a can wuri madaukake ji Allah وما أدراك ما waya عليون sanar da kai wa ma adare ka ma illiyun waya sanar da kai wannan guri madaukaki din nan كتاب مرقوم kitabun marqul littafi ne shi ma abin ainihin rubawa inji Allah يشهده المقربون yashhaduhu al-mukarrabuna mutanen kirki makusanta da Allah sune suna shaida wannan littafi sune malaiku kenan إن الأبرار لفي innan نعيم labarara lafi na'im mutanen kirki suna cikin ni'ima na aljanna Allah ya samu a cikin su على الهوائج ينظرون alal laraiki yanzuruna suna kan ainihin gado suna kishin gide suna kallo na junansu suna jin daɗi suna murna
تعرف في وجوههم نظرة النعيم ta'aribu fi wujuhin zaka gani fiskokinsu nazaratan gata tana cikin ainihin ni'ima a ranar kiyama kenan tayi tas tayi haske wannan fiskar nasu kenan tana cikin ni'ima tana cikin haske nazaratan tana cikin ainihin farin cikin je Allah يسقون من رحيق مختوم يسقون من رهيق مختوم za a shayar da su giya giya ne wannan giyan an rige an rufe bakinta an rufe bakin wannan giya na ainihin yan aljanna Allah ya sha zai shayar da su wannan giyan ba irin nan da nuna ba Allah na gaya mana akwai giya a aljanna saboda ka karka sha na duniyan nan ba saboda akwai na lahira original wanda an shirya karka sha wannan ba wannan mai fata mutum mai lalata mutum mai sa baka da mutunci zama to abin kyama wurin mutane ba shi na duniya ba kenan to wannan na nan a ajiye ne Allah ya ce yana nan ya shirya mana Allah ya sa ma ciki eh ina ga mun shiga wata mu da mu da mu sha nan ba ta gashe zan fada sha Allah ya sa ma ciki
ختامه مسك menene aka rufa ainihin bakin giyan da shi an rufa ta da ainihin almiski ne irin na aljanna ba irin almiski namu na duniyar nan ba a'a turare ne na aljanna shine aka rufa bakin wannan giyan kana bude shi ta ji wani kamshi ne ba wari ba
وفي ذلك فليتنافس fi المتنافسون zalika inji Allah ya ce wa fi zalika akan waɗannan abubuwan da Allah yana gaya mana da ya shirya a aljanna na ni'imar nan falyata na fasil mutanafisu masu tsere to ga inda za a yi tsere ke masu ta tarige ba a zo a yi ta tarige a nan kar ka yadda wani ya wuce ya ga a nan ka yi ka ga mutum yana kokari akan Allah ka yi kokari kai maka wuce shi shi na Allah ce falyata na fasil mutanafisu masu rige-rige to ga inda ana so a ita tarige kenan ba a ita tarigen a wannan ya gina gida irin wannan ni ma ina son gina wannan ya yi irin kuɗi irin wannan ni ma ina son yi a wannan ya yi kaza ni a in ka ga mutum yana aikin alheri kai ma kai ta tarige ka ga cewa ka fi shi to shine Allah na so shine Allah ya faɗa na falyata na fatin mutanafisu masu tattarige su tattarige akan abin da Allah ya faɗa na wannan ni'ima saboda ainihin a same shi. Abin ومزاجه من
da an تسليم kwaba kaga Allah ya ce akwai giya ko wa mizaju abin da an kwaba ainihin giyan ba na kunan da gero ruwa da dawa ko ko ainihin kwakwa duka shi na kwaba zo wa mizaju min tasnin abin da an kwaba giyan wani ruwa ne ana tim da tasnin tana cikin aljanna
عينا يشرب بها المقربون ainihin idanun ruwan ya sharabu hal muqarrabu makusanta su za su sha wannan ruwan ji Allah إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون Ah, innal ladina ajramu mutanen banza wato kafirai su kafirai kamar su Abu Jahal ah ah innal ladina ajramu kanu min alladina amanu yalhaku idan sun samu mu'mine suna suna zaune sun ga su bila sun ga su Suhailu sun ga su Salman Farisi ka duba wayannan wai su ne wai za ba su aljanna ka duba wayannan talakawan nan masu warin nan in sun zo wuce wurin su ga suna suna musu dariya wai innal ladina ajramu mutanen banza ah, kanu sun kasance min alladina amanu in sun ga wa'inda suka ainihin ba da gaskiya yalhaquna suna musu dariya wai duba wai wai su za ba su aljanna to da su za ba su aljanna ya ba su nan tun a tun a nan duniya ba ba su ba an ba su ba su da riga mai kyau ba su da wurin zama ba su da ainihin wani abinci ka duba su da ramamu suna musu dariya su ainihin kafurai kenan suna ma dariya suna ma musulma a talakawa dariya su bila kenan
وإذا مروا بهم يتغامزون wa idza maru bihi yatagamazuna idan sun zo wuce da su wanda ka suna musu ainihin wato zunde sai su haka hakar baki duba su duba su ko da ko da idan sai duba su duba su suna musu zunde wato shine suna musu ainihin zunde da baki ko da ainihin gira inji Allah ya ce wai suna musu suna musu ainihin izini kenan inji Allah Mhm.
وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا wani فاكهين idan kalabu idan sun juya baya bayan sun mutu wannan sun wuce su idan sun tafi gurin iyalansu kuma su wayannan kafiran masu ma wayannan a a a sahabban nan izgili idan sun juya sun bar su sai sun tafi gurin iyalansu a da wai zan kalabu ila alimun kalabu fakihi daga suna ce saka suna musu dariya suna ce "Wa- duba wayannan wai su wani kaza su wani kaza wai su ne kuma an an ci- an an aje musu a aljanna suna musu dariya
وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء
وإذا لضالون رأوا إذا sun ga su ce kalu inna haula ya lalu in sun ga ainihin talakawa wannan na sahabbai su ce ai wayannan sun fata wai sun ji Muhammadu sun fata wai suna faɗa ma ainihin sahabbai talakawa kenan haka Mm.
وما أرسلوا عليهم Allah ya ce حافظين ban aike su su wayannan kafiran su maciyaya ba amma su alaihim hafizi Allah ya ce ban tura su su su zamanto masu kiyayewa ba in ji Allah ya Rasulullah فاليوم الذين آمنوا من الكفار Allah ya ce يضحكون fal yawmal ladzina amanu min al-kuffari yalhaqun ranan nan kuma na kiyama zan tafi inji Allah idan an zo ranan ba sun ma ainihin sahabbai dariya ba a duniya ko sun musu izgili sun musu tunde ko to su ma a ranan kiyama Allah sai ya sa an rama su ma sai an rama su muminai wa'anda ainihin Allah ya yarda da su sun tafi lahiran nan su sa'in su suhailu su bila in sun gansu a wuta sai o samu jare kuna wuta ko amma dalla a ku zauna cikin wuta kuma uwo ku zauna cikin mu ba suna musu dariya ba Allah ya ce fal yawmal ladina amanu a wannan ranar su ma muminai a yar kufari yar haku a kan kafirai su ma suna musu dariya suna musu gwalo su kuma sun shiga ainihin aljanna su kuma suna cikin wuta Allah ya kiyaye mu saboda haka ba son izgili zan ga ma mutum izgili saboda ainihin ni'ima a nan duniya kai kana da shi to baka san abin da Allah ya shirya mishi a lahira ba shi yasa an ce ba so a wulakanta dan adam duk inda kaga dan adam ka girmama shi don ka dauke shi ka gan shi kaman ainihin ba komi ba to a wurin Allah komi ne a ba wai ga mutum yana da tarin dukiya ko yana cikin wani ainihin ni'ima shine Allah na so shi ba Mm-mm. wani ba shi da komi bai mallake komi ba amma idan ya ce Allah ina so a yi ruwa a yau nan ba ga shi muna maganar ruwa ba to akwai wanda a cikin mutane in ya ce Allah ina so a yi ruwa yau to ko Allah bai ga daman ruwan yau ba zai yi saboda shi zai kubutar da rantsuwan shi saboda matsayin shi a gurin Allah kai kuma ka raina shi amma ka bukana a gurin Allah shi yasa an ce an taɓa yi wani fari a Makka an ta fita ana neman ruwa ana neman ruwa so uku ana fita to rana na uku sai wani ɗaya daga cikin ƴaƴa na bayi akwai bayi da wani na sai da su sai ya ce kai muna so a fita da kuma sai ɗaya daga cikin wayan nan bayin na akwai wani yaro sai shi ya keɓe da ya tafi ya keɓe sai ya ce Allah Allah ga bayinka ina so domin ni ka musu ruwan nan ashe wani bawan Allah na kusa da shi yana ji kawai tun da ya ce Allah saboda ni kai ruwan nan tun bai ruwa baki ba sai gawa ga hadari sai ruwa an fita ba kaca-kaca ne kowa ya koma gida mutumin nan yana bin yaro na hankali har ya kai gidan da yana ciki ya shiga da ya gan shi ya shiga gidan sai ya tabbata gidan baye ne sai ya zo gurin mai gidan shi ya ce kai ina so in saya bayi a cikin bayinka sai ya shiga sai ya nuna wannan yaro ce ina so wannan ne ce wannan ce a wannan kasalalle ne ba ba shi da wani ataka ba ba shi da wani tuya a gurin shi kai daga sai wannan ga masu ainihin nagarta ce shi ya ce shi ne ina so sai ina gaya muka ba shi da wani ataka ba ba shi da wani kuzari ba ce shi ne ina so ya gaya mishi kudin shi ma mai arha shi ya ninka mishi kudin ne ya ba shi ya ɗauke shi yana kai shi gida sai ya ce ma mai gidan wanda ya ce shi ya ce ina roƙo ga Allah ka yi hakuri ka bani dama ina so in sallah raka'a biyu ya ce ka yi hakuri ya ce to ka yi yana sallah raka'a biyu ya ce Allah ban so ka banna duniya ina so yau din nan in koma gurin ka ina so in koma lahira yana kallo yana gama sallan kawai sai mutum ya faɗi kawai sai lahira da dare ya kwanta mafarki sai gashi ya ga mu- ya ga wannan yaro tare da manzon Allah sai yana ce kai hakuri mai gidana tun dama na roƙo Allah na ce duk ranar da asiri na ya tonu to ban so kuma Allah ya banna duniya kaga bawa ne kuma an rena shi ko to amma kuma Allah ya yarda shi ina cikin bayi saboda haka shi ya zana so kowa in ka kan shi ka bashi girman shi kan baka san yadda Allah ya yi shi ba to ainihin haka ne ranar kiyama wanda sun ma ainihin sahabbai izgiri sun musu dariya su ma za a tura su a wuta wayannan sahabbai su musu dariya a wannan rana على
suna الأرائك kan ينظرون gadajensu suna ainihin kallo in ji Allah suna cikin gadajensu su ainihin wayannan bayan Allah wanda suka ainihin a ma Allah na gargari a nan duniya هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ai ba abin da aka saka wa kafirai sai abin da suka aikata abin da suka aikata ne an saka musu sadakallahu alazim سورة الانشقاق وكيتها خمس وعشرون آية Mhm, sai tambaya bin nan mun faɗa dai da Allah ba mu ladan shi mu kai kuskure Allah ka yafe mana Mhm.
mai tambaya na wannan malam ya sha ruwa lafiya Mhm.
tambaya shi ne mutum ne ya je yana neman aure magana ya yi nisa Mhm.
har an yanka kuɗi
aka sa kuɗi sai an je a ba da kuɗi na aure sai labari sun samu labari cewa mahaifiyan yarinyar ta taba auren mahaifin shi wanda ya je neman mata din da mahaifiyar ta taba auren wannan din ta yi aure sannan kuma ta fita da baban yaron sai ta tafi da yarinyar kuma yarinyar ba ta hannun mahaifinsu ba to ala gafata malam menene sakamakon neman wallahi tambayar shi
abin da rubuta nan ne gida
magana ladan shi ya ce zaurace zaurace eh shi uwan yariya na'am Mhm. oh yariyan shi wannan baban Allahu akbar ai ba aure ai ruwan shi ne eh ba ba da aure ba ya aure tsakanin yan uwa ba uwa daya uba daya ba aure ba aure idan baban ku daya ne ba aure ko uwan ku daya ne ba aure ko ainihin baban ku ainihin daya ne ba aure ko kanwan baban ka ne ainihin tama ba aure ai qur'ani ya kakkara da su ba za a yi auren su ba ko ka sha nono ne kun sha nono tare da ita a na wata mata yaranta ba aure tsakanin ku ne daga ba aure ba in ma an yi auren haji za a bata auren Eh, sai dai da ne ana yin wannan da kafin ainihin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tambaya Mhm.
sai sallah
to sallah bai gani ba kenan
ومن صلى ليلة الرابعة عشرة wanda ya sallah a garin sha hudu na